نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata ɗaya ga watan safar shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 29 ga watan 8 shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan muna cikin alfasul khamis fasali na biyar alakar da ke tsakanin dan adam da shaitani gabar da muke karatu akan ta ita ce maratibul igwa maratibul igwa matakai da shedan kan bi wajen halakar da dan adam wanda malai ya kawo mana matakai ne kusan guda bakwai mun karanta guda hudu zamu tashi akan na biyar na farko shine shirka idan bai samu wannan ba sai ya tafi zuwa ga bid'a idan bai samu wannan ba sai ya tafi zuwa ga al-kaba'ir shine babban laifi ko babban babban zinubi na hudu idan ma wannan bai samu ba sai ya tafi zuwa ga as-sagha'ir su ne ƙananan-ƙananan zunubai to idan shaidan ya turza ya yi ya gaba ka kai zuwa ga asagayar ɗin ba su kansu allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ka a sakamakon ƙoƙari da kake yi wajen jajircewa da tsayawa a kan abin da allah maɗaukakin sarki da manzansa suka ɗora ka a kai to sai tafi almartabatul khamisa mataki na biyar malai ta wahiyar ishghaluhu bil mubahati lati la tsawaba fiha wala iqaba sai shedan ya tafi zuwa mataki na biyar shine shagaltar da kai bil mubahat da abubuwan da suke na halak allati la tsawaba fiha wala iqaba irin abubuwan da babu laifi idan ka aikata sannan kuma babu zunubi dan uwa an fahimta ma'anan sai sai shedan ya kokarin ya shagaltar da kai ga abubuwan da suke su idan ka aikata su ba laifi zaka samu ba sannan idan ka aikata su ba kuma lada za a baka ba to sai bata maka lokacinka a kansu domin lokacinka ya wuce ka kasa samun damar lokacin da zaka bauta wa Allah a cikinsu ina fata an fahimta ya kamata kai zikiri ya kamata kai sallar nafila ya kamata ka karanta alqur'ani ya kamata ka je ziyara ya kamata ka je karatu sai ya shagaltar da kai ga abin da yake ba haramun bane shi idan ka aikata shi ba za a ce kai haramun ba amma kuma babu wani lada a kansa to alal akalla dai mafi karancin abin da shedan zai samu na riba shine ka bata lokaci wannan lokacin da a ce lada ka samu a kansa sakamakon wani aiki da kai da ka ci riba ina ba ta fahimta yan uwa kun ga dai har yanzu ana nan kenan bal mal yace iqabatuha fawatu thawab alladhi dha'a alayhi bi ishtighalihi biha mal yace sai dai kawai ukubar wannan irin irin wannan mataki na biyar babban abin da ke ciki na ukuba shine fawatu thawab alladhi dha alayhi bi ishtighalihi biha kwatewar wucewar ladan da ka tozar ta sakamakon shagaltar da kai da shedani da wannan aikin qultu malam wahid sai dan jira maganar sa karkashin maganar ibn al-qayyim da yake kawa yace sai nace wa hadhihi al-mubahat wadannan abubuwa na halak mithlu misalin kafratun nawmi yawan bacci kaga bacci ai ba haramun bane bacci halatta ne Allah madaukakin sarki ya halatta maka kai bacci ko da safe ko da rana ko da daddare duk lokacin da ka bukaci kai bacci babu lafi sai kwanta kai bacci to amma kuma yawan bacci fa yana sanyawa mutum ya kasance yayi asar abubuwa da yawa hatta baccin daren da ya kasance na wajibi zaka ga yawan sa zai sa ka rasa abubuwa da yawa da ya kamata a ce ka samu shi sa sai kaga Allah madaukakin sarki yana yaban wanda suke karanta bacci da daddare za su yi shi daidai gwargwadon yadda za su samu lafiyar jikinsu sannan kuma kansu ba zai rinka ciwo ba sannan ba zai dame su ba lokacin da suke al'amuran su da rana za su tashi su yi wani abin na ibada kaga sun yi amfani da bacci wajen dawo da karsashin su domin su bautawa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace kanu qalilan min al-layli ma yahjauna za a gansu irin wannan bayan Allah sun kasance da daddare qalilan min al-layli kadan suke samu su dan kwanta bacci wani wajen Allah madaukakin sarki yace a a suna janye sassan jikinsu daga kan shimfiɗa haka ne yawwa suna janye sassan jikinsu da kan shimfiɗa domin su bauta wa Allah maɗaukakin sarki da daddare to za ga bacci ba haramun bane amma umma idan yayi yawa fa ka kwanta tun karfe 9 na dare baka tashi ba sai lokacin da za a yi sallar asubahi wannan abin da kai ba haramun bane babu wani laifi a kanka sannan baka samu lada ba to amma da ka tashi karfe 4 ko 3 da rabi kayi sallah daga wannan lokacin zuwa lokacin asubahi inda Allah wani irin lada zaka samu to shi shedan wannan baccin da kai ta yi ya ji daɗi ya more ya samu wani abin da yake bukata wata ami ko kuma yawancin abinci kaga cin abinci shi ma ai ba komai bane to amma idan mutum ya ya fiye cin abinci da yawa zaka samu idan idan mutum ya cika cikin sa sosai to jikin sa yakan yi nauyi idan jikin sa ya nauyi me yake faru yakan haifa yakan haifa masa da kasala kasala kuma takan haifa masa da jin bacci da lalaci da rashin yin abin da zai amfane shi to yawancin abinci kuma yana jawo mutum wannan kaga cin abinci ba ba wani abu ne da yake na haramun ba to amma idan kai shi kuma zai hana kai wasu abubuwa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ga mana a cikin hadisi ingantacce yake cewa dan adam bai taba cika wata jaka mafi sharri daga cikin sa ba ma mal abni adama yu'an min ash-shar min batni shi dan dan adam bai taba cika wata jaka mafi sharri daga cikin sa ba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan ba makawa sai mutun ya ci abinci da yawa to ya raba cikinsa gida uku kashi ɗaya sai a zuba abinci kashi ɗaya a samu ruwa kashi ɗaya kuma a inda iska ya ta shiga shi ne inda mutum zai ɗan samu ya ɗan wataya jikinsa ya ɗan dawo hayyacinsa amma idan mutum ya fiye cin abinci da yawa to sai mutum ya juye daga siffar ɗan adam sai zama kamar siffar dan ba shi sa Allah madaukakin sarki ce wallazi na kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama bi ta'kulul an'am wan nar maswallahu haka Allah madaukakin sarki ya kwatanta su yace kun ga wanda suka kafirta yatamatta'una sun bi da duniya kai wajen jin dadi duk abubuwan za ku ga morewa ne jin dadi wasanni wanda suka kafirta za ku kawai abin da suke yi kenan duk komai wasa ne kawai a ji dadi a je bakin ruwa a yi wasa a yi kaza komai saboda ba su da wani abin da suke yi su a duniya wanda suke sa ran samun su a gobe kiyama kai kake da wannan shi sa an ka biye ta tasu to wallahi za ku kwana za ka kwanci su ba su da hadafi a rayuwarsu kai ne kake son ka shiga aljanna kai ne kake son ka tsira kai ne kake son manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe cece ka amma su suna da wannan ba su da wannan to kuma abin mamaki sai ga abin da suke kuma kai shi kake so suna son morewa da shakatawa da jin daɗi kuma kai ma a matsayin kana musulmi sai kai kake shi kake koyi da su ya sa gajeren wando da yamma ya tafi bakin ruwa ya je ya zauna kullum da shi da iyalansa a je a zauna a yi ta abin da ba za a taso ba sai dare shi ba ruwansa da sallar asar ba ruwansa da sallar magariba amma kai fa ba ruwansa da azkar sabah wal masa amma kai fa idan yamma ce a tafilin kwallo a je a yi kwallo ko a tafilin golf a je a yi golf ko a tafi digi wasan da yake sha'awa ya je yi wasansa ba shi da abin da yake yi shi kawai wasa ne a ransa ya tamatta una a ji daɗi ne kawai su to duk lokacin da musulmi ɗauki rayuwarsa ya koma da ita irin wancan to wallahi inda wancan kafar ya tsinci kansa kai ma ka tsinci kanka Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya ce wa ya'kuluna sannan zaka same su suna ci ci da yawa kamata akulul an'am irin cin da dabba take yi duk wanda yake kiwon dabba ya san yadda dabba take idan ka aje mata abinci ta kafa kai to sai ta ta ta gama kaiwa bango ket sannan ta abin nan sai ta cika duba yadda sa yake cin harawa ko kuma dusa idan an kawo masa zai ci ya ci ya ci sosai da sosai ya dago kansa in ya danyi numfashin nan sai ya ƙara komawa haka yake haka idan ya sa kansa ma a ruwa in kaga ya dago to numfashi ne ƙari za a dago a ƙara wani a koma musulmi ba haka yake ba shi sa kaga sai Allah madaukakin sarki ce da ƙarshe wannan rumas wallan muta ce muku musu idan an gama cin abincin nan jiki yayi kiba yayi kuma ito kuma wuta ta ta babbaka shi Allah ya kiyaye to kaga ci ba wani abu ne na rashin kyauta ko rashin daidai amma idan ka ci da yawa kuma sai hana ka yi mai abu da ibada idan ka ƙi wannan abin na ibadar shedan ya samu abin da yake bukata ta sanadin abin da yake na halak wato uwa kun fahimci abin ku wato hatta ta cikin halak fa shedan yana biyowa fa halakar da mu halak abinda Allah madaukakin sarki bai haramta maka ba kai ta bacci kai ta cin abinci duk gashi nan kaga mutum idan yazo cin abinci akan tebur sai a je masa abinci kala goma gashi nan shi kadai akwai wanda akwai wanda su sun riga sun saba al'ada su ci ba zai iya cin abinci kana ɗaya ba Allah kaga ba haramun bane ba haramun bane amma amma in ka duba zaka ga wannan shagalta ne da wasu abubuwa abinci saboda Allah kace shinkafa da wake da mai da yaji guda ɗaya ba ta ishe ka ba ta ishe ka amma sai ga nan ga abin nan nan ga abin nan nan ga wannan haka an nau'anta abinci kala kala Allah ya kiyaye mu mala yace a wallibati haka nan tufafi mutum ya shagalta da tufafi kasance ba shi da aiki kawai sai sa tufafi kullun a cikin sa tufafi yake sa tufafi haramun ne ba haramun bane to amma shagalta zuwa ga kullun a cikin tufafi wani ma ya kallafa wa kansa ba shi da hali amma sai ya samu sai ya ji ya ci bashi ya ci bashin shadda ko ya ci bashin yaji ko ya ci bashin kaza ya kai ya dinka masa dan dai kawai ake tare ni to kaga shi ma ka sai tufafi ka dinka an kana da hali ba haramun bane to amma shagaltuwa zuwa ga haka ya kasance aikin ka kenan to shi ma wannan shi ma wannan zai shagaltar da kai zuwa ga me barin abin da ya kamata to shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake na halak ne amma Allah madaukakin sarki ya kaddara idan mutum ya shagaltu da shi kuma shaɗan zai iya ruɗa ta wannan bangaren haka nan wasaharu fi ma la yufidu da mutum ya raba dare cikin abin da ba zai amfanar da shi ba tun ya kai asibanci yana ta yana ta wasu abubuwa mutum yana ta danne-dannen waya ko yana kallo ko yana wasu abubuwa shi ma wannan abu ne da mutum zai yi shi ba zai amfanar da shi ba kaga idan ba kai bacci ba dan baka jin bacci tun daga karfe 10 dare haka kai karfe 3 dare babu wanda zai kai laifi me yasa me yasa kai laifi dan na dan na zauna hira daga karfe 2 ko kuma daga karfe 10 dare har na karfe 3 kuma na hira ba kai laifi ba to amma matsalar shine wannan lokacin da zaka shafe kana wannan hirar yan uwa mu kaddara hirar da kake ba ta haramu bace ku kaddara haka kallon da kake ba na haramu bane dan nan wayar da kake ba chatin kake na haramu ko wani abu na haramu ko wani abu kake kallo na haramu ba a'a ana bayani duk abin da kake na halaka ne zaka iya yin sa Allah ya baka dama hira kuke kawai ta wani abu daga cikin abubuwan da ya shafe ku ba hira wani ake ba gulma ake ba cin nama ake ba ba kullakulla ake dan a cutar da wani ba kwata-kwata ba ba ɗaya daga ciki abinda kake kawai abinda kuke kawai hira ce to irin wannan hira zaka ga menene amfaninta me amfaninta ba ta da amfani da cewa kai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kawai ta kai banci ya yi maka wannan subhanallahi alazim din da ka faɗa da subhanallahi wa bihamdihi din ranar tashin kiyama sai ka ganshi a mizanin ka na hasana amma shi wancan hirar da kai fa me zaka gani babu abinda zaka gani ka kaddara ka kaddara ma babu abinda kai na zanubi wani wallahi yana yakan iya ya kuwa wani kan iya raba dare ya kai ukun dare wallahi yana kallon TV ukun dare kaga mutum ya kai uku biyu yana kallon TV kuma abin takeicin sai mutum ya kwanta bai zai tashi sallar asubahi ba mutum ya kwanta shikenan kuma sai safiya ta yi sai ka rasa to me yake dan Allah duk kallon da ba a yi shi da rana ba daga karfe yanzu misalin ka kaddara ka shiga gida karfe 9 na dare zuwa karfe 11 me zaka kalla da ya wuce wannan amma karfe 3 dan Allah wani irin kallo ne wannan yanzu galibi wasu daga cikin samarin mai da ƴan matan mu wallahi yaran mu ba ku sani ba galibi wasu sai suka kai karfi bin dare suna tati na rantsi da Allah su sun sani karfe biyun dare in ka tashi kunnan kai ka ga mutane da yawa online sani me suke me kake online karfe biyun dare karfe biyu karfe uku mutum yana chatting to da Allah wani irin chatting wani irin chatting ne ake sa karfe uku dare wani iri ne shi sa dole ne gaskiya mu yi kokari iyakacin iya mu rinka bibiyar abubuwan da yaran suke muna da muna da haƙi akai Allah madaukakin sarki wallahi zai tambaye mu akai muna da haƙi duk abu diyarin da ka san karkashin kai ka rinka bibiyar sa idan dare yayi wannan waya a hakura da ita da Allah a kashe ta ayi bacci a tashi in aka tashi babu laifi sai a dauka amma tsakar dare a raba ana daddannawa me ake yi da ita Allah madaukakin sarki ya kiyaye to ko da mutum abin da yake ba daidai ba na rashin kyauta bane alal kalla dai abinda shaɗin yake bukata shine ya bata masa lokaci ballantana kuma da wahala malai yace wannan misalan duk malam wahidi ne ya kawo shi ibn al-qayyim bai kawo wadannan misalai ba kawai ya kawo magana da maka karanta ne qala sai yace fa inna ajazahu al-abd min hadhihi al-martaba har yanzu dai idan bawa ya gajiyar da shedan wajen a cikin wannan martaba ma shedan a yake zakkewa shedan yayi kokarin amfani da lokacinsa wa kana hafizan li waqtihi shahihan bihi bawa ya kasance hafizan liwakati mai kiyaye lokacinsa ne shahihan bihi mai matukar kwadayin amfanuwa da lokacinsa ne ya alamu miqdara anfasihi wa inqita'iha wa ma yuqabiluha min an-na'imi wal 'adhabi naqalahu ila bawa ya san miqdar anfasi ya san gwargwadon bugawar numfashinsa ya san lokaci ne wannan tik tik din da kaga agogo yana yi duk tik daya sakon daya da ya wuce ba zai ƙara dawa ba to haka numfashinka na zuciya idan ka sa hannunka a ƙasan a ƙasan ƙirjinka na hagu zaka ji wannan bugawar da bugawar agogo da bugawar ƙirjinka duk ɗaya ne wannan bugawar zuciyar taka abin take nuna shine lokacin ka fa tafiya ke tik tik ka tafi ka tafi ka tafi ba ka ƙara dawa ba duk bugawa da ta tafi kinin ba ta ƙara dawa ba to mutum ya gane wannan bugawa tana da mahimmanci a tattare da shi ba za ta ƙara dawa ba sai tsaya sai ya amfane ta akan abin da zai amfane shi a gobe kiyama to bawa ya gane haka mala yace wan qita'iha da kuma yankewar numfashin idan Allah madaukakin sarki ya kaddara mutuwarsa wa ma yuqabiluha min an-na'im wal azab da abin da yake jiransa da abin da zai muƙabalance shi na ni'ima ko kuma azaba idan ya daidai ko rashin daidai na ƙalahu sai shaidan ya cira mutum tunda ya ga wannan ma ya kasa sai ya ɗauke shi kuma ilal martabati sadisa zuwa martaba ta shida to ce su martaba ta shida wa huwa an yashghalahu bil amali al mafduli an al fadil shine sai shaidan ya shigaltar da mutum an al amali al mafduli daga aikin da yake mai falala ne amma anil mafduli akwai wanda ya fi shi falala in aka ce al-mafduli wanda aka falala kenan al-fadili wanda ya fi falala din ayyuka ne guda biyu kowane na da'a ne su kun wannan abin da muka ambata na biyar kun ga abu ne da yake na mubahi kawai ba lada ba alhaki amma shi wannan kowane aikin da'a ne wannan zaka samu lada wannan zaka samu lada amma wannan yafi wannan yan uwa misalin da zan ba mu yadda zamu iya fahimta shine kowanne ɗaya daga cikin wanda yake kasuwanci ya san babu yadda za a ce kaya ne ka siyo su ka tabbata idan ka kai su waje kaza za ka samu riban naira ɗari da hamsin idan ka kai su waje kaza za ka samu riban naira ɗari biyar don Allah ina za ka kai su ɗari biyar to haka al'amarin yake to shaɗan zai ga ga inda za ka samu ɗari biyar ga inda za ka samu ɗari da hamsin to sai ya ta shagaltar da kai ya yi taimaka wasu wasi sai ka ɗauki kayan ka kai su inda za ka samu naira ɗari da hamsin ya ci riba ‘yan uwa an fahimta kun ji wani abu ko to wannan irin wannan abin ‘yan uwa da wahala kuma da wahala ka iya tsallake wannan ba kowa yake iya tsallake wannan ba tunda kai dai a garin ka duk duk riba 500 da riba 150 duk ba riba bane duk riba ce ma'ana da abin da zaka samu lada 10 da abin da zaka samu lada 100 kai a ganin ka dilla zaka samu to shi dan zai ta ga maka aikin da'a ne biyayya ne ga Allah madaukakin sarki shi kuma akwai targetin din sa targetin din sa shine koda ka tsallake masa ka shiga aljannar to aljanna ma ya kasance a dan kasa kasa kake ba a vip kake ba ba ya zuwa ganka a vip abin ya yawa ba zai rabu shi ne abin da nake daga mana kullum ba zai tsali ka ba ba wallahi ba zai tsali mu ba ba zai rabu da mu ba idan ka tsallake nan sai ya kai ka can idan ya kai wuce nan ma sai ya bi ka can haka to shi ne abin da yake a wannan martaba ta shida malai ce fa ya amuruhu bi fi'il alkhair almafduli zai umarci mutum ya aikata aikin da yake mai falala ne amma akwai wanda ya fi shi falala wa ya hubbuhu alaihi ya kwaɗaita masa irin wannan aikin wanda yake an fi shi falala ɗin wa yi hassinuhu lahu ya ƙawata wa mutum irin wannan aikin idan ta zammana tarka ma huwa afdalu a'la minhu idan wannan aikin da zaka yi din ya kunshi barin aikin da yake ya fi shi falala ya fi shi ɗaukaka sai ta kwaɗaitar da kai zuwa ga wancan wanda aka falala ɗin eh kai ka bar wannan ɗin kabar wannan misali da zan ba mu shine a lokacin da ake kiran sallah lokacin da ladani yake kiran sallah idan ka shigo masallaci a ko ba a cikin masallaci kake ba ko da a waje kake kana karatun alkur'ani menene ya fa a lokacin ka amsa kiran sallah ko ka cigaba da karatun alkur'ani ka amsa kiran sallah babu haɗi amsa kiran sallah wannan shine lokacin sa bashi da wani lokaci bayan wannan an fahimta karatun alkurani kuma idan ya gama zaka iya zaka iya ci gaba da karatun alkurani to sai shade sai maka a karatun alkurani kai ci gaba da karatun alkurani haka kakka dakata an fahimta kakka dakata a lokacin kaga karatun alkurani zikiri ne mai lada sosai da sosai amma a lokacin wannan kiran sallan da zaka amsa shine abin da yake gaba duba da lokacin sa to sai ce ka ci gaba da karatun ka na alkurani ko ka ci gaba da zikirin ko ka ci gaba da wani aiki da kake sai ya hana ka yin wannan in ku ana fata an fahimta kamar mutumin da yake ne yana buƙatar karatu ɗalibi ne yana buƙatar ilimi akwai abin da bai sani ba cewa addini to sai kasance baya zuwa neman ilimi ya shigalta da karatun alkur'ani ko zikiri ko abin da ya kama da haka karatun alkur'ani ibada ce amma a lokacin neman ilimi ya fi masa dan neman ilimi shi zai taimake shi san abin da yake daidai da ba daidai ba ya san ma'anar qur'anin ma da yake karantawa haka ne ko ba haka bane amma baka san ma'anar alkur'ani ba ko baka je ka nemi ilimi saboda ka zai ga maka cewa ai qur'ani kake karantawa zikiri kake lada kake samu ya samu abin da yake bukata yawa ana fata an fahimta to wannan ma ɗaya ne daga cikin tarkon da yake abin nan ɗin sai malai ce wa ƙalla mai yantabihu li hadha minan nasi kaɗan ne daga cikin mutane wanda yake faɗaka daga irin wannan sharri na shaitan kaɗan ne fa innahu idza ra'a fihi da'iyan wa muharrikan ila naw'i ta'ati saboda idan mutum ya kalli da'iyan kamar wani bangare na jiki na zuciyarsa yana kiransa wa muharrikan yana ingiza shi yana motsa shi ila nau'i ta'ati akan ya aikata wani nau'i na da'a ga Allah madaukakin sarki la yashku annahu ta'atun wa qurbatun irin aikin da baya shakka da'a ce da kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki fa innahu la yakadu yaqulu to a lokacin mutum ba zai iya cewa ba inna hadha da'i min shaytan lalle wannan abin da yake cewa in je ne wancan aiki na samun lada shaytan ne yake kai zuwa gare shi mutum ba zai kawo wannan yi mutum ba zai kawo wannan ba lokacin da kake karatun alƙur'ani cewa ci gaba da karatun alƙur'ani ka babu yadda zai mutum ya kawo cewa ai ƙur'anin da nake karantawa a ce in ci gaba kuma shaidani ne ban yadda da wannan ba shi ko shaidan abin da ya sai ka ci gaba da ƙur'ani dan kiran sallah ya wuce gaba daya baka amsa kiran sallah kai Allahumma rabb hadhihi da'wati tama ba aikin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kai a lokacin ya wuce ka ladan da aka tanada dan mai wannan aikin kuma ya wuce ka shikenan shi ko karatun alƙur'ani koda ka bar shi a lokacin ka amsa zaka iya ci gaba da kayanka ba wani lokaci da aka ce shine lokacin karatun alkur'ani kowace za ka iya karanta alkur'ani yan uwa ba haka bane to shikenan ya samu abin da yake bukata saboda haka mutum ba zai iya da wahala mutum iya kawo kansa cewa ai wannan abin da aka ce na cigaba da yi na ji a zuciyata in cigaba da kaza ai shedani ne yake zuga ni da wahala mutum ya kawo wannan mala yace fa inna shaytana haqiqa shaytan la ya'muru bil khairi saboda shaytan baya umarni da alkhairi mutum haka zai ga kansa wannan abin da aka ce na karanta ai alqur'ani ne ai kaza ne to ai ku shedan baya aiki da alkhairi saboda haka ba shedan bane sai mutun ya ci gaba wa yara anna hadha khairun sai ga wannan abin da yake ai alkhairi ne sai ya ci gaba da kayan sa fa yaqulu sai ce hadha da'i min Allah lalle wannan abin wanda yake kira na da na ci gaba da wannan aiki daga Allah ne ba daga shedan ba wa huwa ma'dhurun wa lam yasil ilmuhu ila ila ila anna ash-shaytana ya'muru bi 70 baban min abwabil khairi imma ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأفضل سبحان الله ما ليت هو مأذور أئر أنا لو كتكم شيمة أبن يو أزري نزاع مس أزري ما دليلي ولم يصل علمه إلى أن الشيطان سوى العلم سبيكي قال سوى حقيقة شيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير شيطان zai iya umartarka da babi kofa-kofa ya buɗe maka kofa saba'in ta alkhairi imma liyata wasala biya ila babin wahida min sharri ko dan ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu shaɗan zai buɗe maka kofa alkhairi guda saba'in dan ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu na farko shine ko dan ka isa zuwa ga wata kofa ta sharri guda ɗaya sakamakon kofa alkhairi cin guda saba'in wanda maybe waccan kofar sharri za ta rubuce maka wannan babu wannan kofofin alkhairin guda 70 da ya bude maka ina fata an fahimta yan uwa zai bude maka wasu kofofi guda 70 na alkhairi kai tai kai tai amma akwai inda yake so ya kai ka sai ka je ta 70 din kawai sai kofa sai bude maka guda daya kana shiga kuma ta sharri ta wacce za ta lalata guda 70 din da kai gaba daya a baya ko ya maka wannan ko kuma ya kasance ya bude maka waccan kofar kofar ce wa imma li yufawita biha khairan azam dan ya kokari a ya gudan maka ya kwace maka ladan da yake mafi alkhairi min tilka saba'ina baban wa afdal daga waɗancan kofofi saba'in da ya buɗe maka wanda suka fi da kuma wanda suka fi falala ma'ana zai buɗe maka kofa guda saba'in ta alkhairi don ya ga wannan kofar da ya buɗe maka guda ɗaya kawai ka bar aikin da yake ya fi waɗancan kofofi saba'in da ya buɗe maka kira ɗaya daga cikin sharrinsa sai mali cewa haza shi irin wannan abu na ƙarshe la yi tawassalu ila ma'arifatihi ba a iya isa zuwa ga sanin hanyar da ya kamata kubuta daga shaidan a cikinsa illa bi nurillahi azza wa jalla sai ta hanyar samun haske daga Allah madaukakin sarki ya qazifuhu fi qalbi al-abd irin hasken da Allah yake jefa shi a zuciyar bawa yakunu sababuhu tajridu mutaba'ati ar-rasuli sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan hasken abin da yake sabbaba shi abin da yake jawo shi shine tsantsanta biyayya ga manzon tsira Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa shiddati inayati maratibil a'mali inda Allah ta'ala da kuma tsananin kula da lura da matakan da matakan aiki a wajen Allah madaukakin sarki ya matakan aiki suke a wajen Allah subhanahu wataala daga wanne sai wanne wanne fi wani wanne Allah ya fi so sannan wanne bawa idan bai san wannan ba to ba zai iya kubuta da wannan kofa ta shedani ba wa hubbi wa habbiha ilayhi wannan aiki ne kuma yafi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki wa ardaha lahu wannan aiki ne yafi samun yarda Allah madaukakin sarki sama da dan uwansa wa anfa'i halil abdi wannan aiki ne kuma yafi amfanuwa zuwa ga bawa sama da ɗayan to sanin wannan shi zai sa mutum insha Allah ta'ala ya kubuta daga irin wannan tarko na shedan wa ammiha nasihata lillah da kuma gamewar aikin a wajen yin nasiha wa Allah maɗaukakin sarki aka ce nasiha wa Allah maɗaukakin sarki shine biyayya ga umarninsa da hannuwa daga hana-hanansa wali rasulihi hakanan kuma da biyayya wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shine shi ma bin abin da yazo da shi sallallahu alaihi wasallam wali kitabihi hakanan da littafin sa wali ibadihi almu'minina da bayinsa da suke mu'minai khassatihim wa ammati malaice ke bantattun su da kuma gamagarin su duka wala ya'rifu hadha babu wanda zai iya sanin irin wannan illa man kana min warasatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa nuwabihi fil umma sai wanda ya kasance daga cikin magadan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine wanda suke da ilimi na addinin musulunci haka ce magadan annabi sune wanda suka dauki suka yi riko da abinda annabi ya bari bayan ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam annabi ya bari ilimi ba wahayi annabi ya bari ba wahayi wahayi annabi ya bari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai annaba ba a gadon su ko yawa annabi gado irin na dukiya da sauransu amma abinda annabi ya bari za a iya gadon sa shine me shine ilimi shi sai ce al ulama'u warasatul anbiya annabawa magadan su sune malamai kace malamai sune wanda suka yi karatu na addini suke amfani da karatun su na addini kuma suke yada shi to ɗannan su ne magadan annabawa saboda annabi baya barin gona baya barin filaye baya barin fulote don agada duk abin da annabi ya bari na dukiya bai tilmali ake sashi yan uwa duk yawan abin da annabi ya bari na dukiya sai a ɗauka a kai shi bai tilmali ƴaƴansa ba za su ci gado ba ya kowa ya zai nemi nasa amma abin da annabi ya bari ake gadansa shine ilimi yace li annal anbiya lam yuwarrisu dinaran ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر annaba ba sa barin dinari ko azurfa abinda suke bari na gado shine mai ilimi wanda duk ya riko da ilimi ya karanta shi yayi aiki da shi ya karantar da shi to wannan shikenan yayi riko da rabo wanda yake mafi girma ya zama magajin annabi Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki gaba daya to ƴan uwa babu wanda yake iya gane wannan malai ce sai waɗanda suke magadan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa nuwabihi da kuma wanda suke mataimakan annabi ko kuma wanda suke zama a matsayin annabi annuwab jam'i ne na na'ib na'ib shine mataimakin ka eh wanda yake taimaka maka akan wani aiki to ma'ana wanda suka taimaka wajen isar da aikin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo da shi shine na wahayi din fil ummati a cikin al'umma wa khulafaihi fil ardi wanda sune mamayansa a doran kasa halifofinsa a doran kasa kenan wa aktharul khalqi sai malici amma mafiya yawan halitta mafiya yawan mutane mahjubuna an zalika irin wannan abu na shedan na karshe to ababan katangancewa ne ba sa iya sanin su ababan sanyawa hijabi ne tsakanin su da irin wannan abu da shedan yake musu fala yaqturu zalika fi qulubihim irin wannan baya darsuwa a cikin zuciyarsu ballantana ma su gane sharri ne ko kuma ba sharri bane wallahu yamunnu bi fadlihi ala man yasha'u min ibadihi mala yace lalle Allah madaukakin sarki yana yin baiwa ga wanda ya ga dama a cikin bayinsa fa idza a'jazahu al-'abd idan shedan ya gajiyar da shedan a idan bawa ya gajiyar da shedan min hadhihi al-maratib sit daga wannan martabobi guda shida to sai ta karshe kun ga wannan ma ta shidan da wahala mutum ya ya kubuce mata to idan har yanzu dai bawa Allah madaukakin sarki ya taimake shi Allah ya sa shi daga cikin masu hasken nan da ya jefa a cikin zukatan sai kan iya bambance abin da yake yafi da wanda bai fi ba ya dauki wanda ya fi din aibar wanda bai fi ba to shi ma shi dan ba zai rabu da shi ba shine wa a'ya alaihi ya gajiyar da shi yusalliqu alaihi hizbahu min al-insi wal jinni bi anwa'il adha wat takfiri wad dalal wat tahdhir minhu wa qasdi ikhmadihi wa itfa'ihi liyushawisha alaihi qalbuhu to sai ta mataki na ƙarshe wanda kuma wannan babu wanda ya isa ya kauce masa shi wannan mataki na ƙarshen hatta annabawa da manzanni sai da shaidan ya samu nasara akan su akai ina ba ta an fahimta wannan iri ne bari mu ji shi shine yusallitu alaihi hizbahu min al-insi wal jinni sai sallada shi mutumin da ya kiyarda da waɗancan matakai shida rundunarsa daga cikin mutane da aljanna sai in gizo maka rundunarsa sai turo maka rundunarsa bi anwa'il adha da nau'i nau'i na cutarwa wat takfiri su rinka kafirta ka wat tadlili suna cewa kai batacce ne wat tahdhir min suna cewa a kiyaye ka kazo da sabon addini zaka batar da mutane wa qasdi ihmadihi wa itfa'ihi da nufatar bishe ko kashe hasken da kazo da shi li yushawisha alaihi qalbuhu domin a sa shi da kansa ya rinka tunanin zuciyarsa anya daidai yake kuwa yan uwa irin wannan akwai wanda ya kubuta daga gare shi babu babu Allah madaukakin sarki ce la tubla wannan la tubla wannan fi amwalikum ko wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum min alladhina asharku min adan kathira adan kathira haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ba hatta annabawa da manzanni za ku samu akwai wanda suke zagin annabawa akwai wanda suke sukan annabawa akwai wanda suke dukan annabawa akwai wanda suke kashe annabawa ma ina fata an fahimta wanda suke musu wannan aikin iyalan waye iyalan shaidan ne shi an gizo su to bare kai kuma da kake yanzu ka zo kana da'awa ba annabi bane kai to kaga idan an wa annabi irin wannan abin kai ma min babu aula shi sa yawa hanya ce da duk wanda ya haukanta akwai kayoyi a cikin ta kamar yadda nake nake maimaita saboda ka'ida shine duk mutumin kirki to zaka ga shi mutumin da ba na kirki ba galibi galibi ba duka ba ko kai masa abu ko ba kai masa abu shi haushin ke yake ji kawai me dalili dan me zaka zama mutumin kirki shine kawai zaka ga galibi akwai adawa kadima tsohuwa tsakanin mutanen kirki da mutanen kirki haka al'amarin yake me dalili saboda shedan yana yin amfani da su kawai sai kaga mutane sai ka sai kaga sun tsane ka sai kaga an tsane ka kawai bai kai kai ma baka sani ba da inda gaji a sa maka sunaye kala-kala a kira ka kaza a kira ka kaza haka ka zo da sabon abu kai ne kafa kowa iyawa kafi ya yi kafi kaza komai za a ce maka sai ka fara jin a cikin zuciyarka kai anya wannan abin zaka iya kuwa saboda abin sai maka yawa sai lallai ka samu jajircewa da tsaya da sabati sannan da roƙon Allah madaukakin sarki sannan mutum ya sabati amma hanya ce wallahi mai wahala kwarai da gaske shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa wanda suke riko da sunna ta lokacin da al'umma ta suka saba irin wannan lokaci na jarraba yace to kamar mutumin da yake riko da garwashi irin wannan lokacin ake bayani to shedan ne yake amfani da na ina sa ina sa ya turo maka su shi sa wani kawai ga ba abin da kai masa sai haushin ka yake yake jina ta kulla maka kullele ne ya kala kala sai ya ga bayan ka me dalili wallahi babu abin da kai masa kada maka tsakana tunani me kai masa me kai ka ga ba wani abu kai masa ba ba ciniki haɗa kai masa inci ba ba wani zage su kai ba kaza ba mai kai masa kawai kai mutumin kirki ne shine kawai in kana so idan ka zama mutum banza irinsa waddu lo takfuru da kama kafaru ne fatakununa sawa a shine kawai shi ne kawai yanzu da wannan kullen-kullen da arna da kiristoci da kaza suke da sauransu inda daga ka juye ka zama su ba shikenan ba shikenan ba ruwanka da su ba wani wanda zai kare maka kulle-kulle babu yanzu ka kalli kalli irin ƴan uwanmu wanda suke Hausawa ne amma maguzawa ne ba a je an ba su addinin musulunci ba ku kalla da sun zama kiristoci sai kuga sun jiyo sun zama irin su ma suna ba su tallafi suna suna jin su a jikin su saboda sun zama irin su wadula takfuruna ne to haka shi mutumin da yake ba na kirki ba sai yake kowa ya irin abin da yake dan idan baka yin abin da idan baka yin abin da yake yi to matsala ce a gare shi to da ka zama irinsa shi kenan shi sa kamar da na gaya muku ranar za ku gana ƙwari ya ƙwaƙulo irin abin da kake na rashin kyau kai ma ba shi kaɗai za a rika zargi a ce yayi kaza yayi kaza ba kai ma da kake cewa kai mutum kirki ne kai ma kana kaza kana kaza an fahimta idan yawan nan shi kenan ya samu nasara ko galab Allah madaukakin sarki ya kiyaye to irin wannan da wahala wani kuma ya iya kauce masa mala yace wa yashghulu bi harbihi bi harbihi fikruhu ya kasance shedan ya shagaltar da mutum wajen zuciyarsa tunaninsa ya rinka yakarsa shi da kansa tunaninsa ya rinka yakarsa ya rinka ganin cewa wannan abin da yake ko anya daidai ne me yasa mutane ya rinka masa haka me ya musu in bai zai iya ba sai ya aje walimna an nasa min al-intifa'i bi don kuma ya hana mutane amfanuwa da abin da yake tattare da shi fa yabqa sa'yuhu fi taslit al-mubtilina min shayatin al-insi kasance abin da ya rage wa shedan kawai shine sallada mabarnata daga cikin shedanan mutane da aljanu a kansa la yafturu wa la yani ta yadda shedan ba zai yanke ba ba zai kuma rauni ba wajen wannan aiki nasa wa hadha wadihun fi mujtama'ina mala yace wannan abu ne da yake a fili a cikin mujtama'a namu a cikin society namu duk wanda yake rayuwa a cikin mutane ya san irin wannan eh kowa ya san irin wannan zaka koda a gidanku inda kace kai zaka zama mutumin kirki sai ka zama daban koda a gidanku in kace zaka zama mutumin kirki wallahi sai ka zama daban sai ana ta sa maka suna kai kafiya abin nan kai komai ba wanda ya iya sai kai da sauransu irin waɗannan abubuwa to sai kai haƙuri wannan abu ne da ke bari a cikin mutanen da ba ƴan uwanka ba fama min abdin iltazama bi dinihi ma lace babu wani bawa da zai lazumci addinin sa ya riki addinin sa kankan wastamsaka bi hadiyi nabihi wa sunnatihi ya kankame sunnar annabinsa da shari'a annabinsa wa sallallahu alaihi wasallam wa sara ala nahjihi ya tafi akan hanyar annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi illa wajada sududa wal inada was sukhriyata wal istidha min al aqaribi face sai ya samu as-sudud toshewa ana kokarin toshe wannan hanyar da yake so ya bi wal inada da kuma taurin kai a rinka taurare masa wajen kausasa masa mu'amala was sukhriya wal istidha da izgili da tsokana eh har sunaye sai a rinka sa maka kana tafiya rinka maka dan kira a sa maka sunaye kala-kala a sa maka kaza a sa maka kaza ambace ga da lakaba kala-kala kala-kala komai sai an sa maka wani ya ce wai nawa kake ma shekata su zaka zaka nuna mutane kai mai addini ne irin wannan su da irin wannan abu zaka ji abubuwa kala-kala mala ya ce walisti za minan nas da izgini daga mutane minal aqaribi daga makusantanka kamar yadda na gaya muku wal aba'id da kuma na nesa ma wal asdiqa da abokanka da kuke tare da su shi ma duk za a yi wal a'da da ba wanda sai makiya daman su wannan za su ko ba ustazu bane kai za su yi maka su wannan dama yawwa falaysa lahu malja illa ila Allah mala yace to irin wannan ka sani baka da wata mafaka baka da wata matsira tashi zuwa ga Allah madaukakin sarki wa hadha shaqun jarat lahu hadhihi al-mihna famma ra yaqulu wale ce ga wani saurayi ko wani matashi da irin wannan jarrabawa ta same shi shi ma a cikin mutanensa Allah ya shirye shi je san sunna yayi karatun addini zama ustazu to sai ya kasance mutanensa sun masa ta a kansa to da ka sai zara alƙalam masa sai dan yi wani waƙe sai yake cewa ga waƙen nan kun ga waƙe ne mai yawa saboda ka zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai gobe zamu dan bi shi ko da gurguje ne mu dan fassara shi sai mu ci gaba Allah madaukakin sarki ya samu dace a bi shi hankali ba da umar ko to ba matsala insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina